بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 24 ga watan bakwai shekara ta 1440 daidai hijiriya wanda shine ya dace da 31 ga watan uku shekara ta 2019 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin sahih bukhari muna cikin hadisin kisar kabu dan malik a kan yakin tabuka jiya muna daidai gabar da yake tambaya cewa shin wannan matsala ta same shi ta kin zuwa yakin nan da kuma wannan uzuri da ya bayar shi shi kadai ne ko kuma akwai wani wanda yake da wannan matsalar sai aka ce da shi akwai wasu mutane guda biyu murara ibn rabi'a da hilal ibn umayya shine yace in kun lura da littafin ku fa zakaru li rajulain salihain qad shahida badran fihima uswatun famadaitu hina zakaruhuma li ونحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض وما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة وأما صاحبي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أسلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله فسكت فعدت له فناشدته فسكت فعدت له فناشدته فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء وتيممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال كأب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وأردت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني يهن يهن يهنونني بالتوبة يقولون لتهنئك لتهنك توبة الله عليك كابو دان مالك yake cewa da na tambaya suwaye suka shiga wannan hali irin halin da ni na kasance sai aka ambata mu wasu mutane salihan bayi mutane ne guda biyu cikin sahabbai ni na san mutanen kirki ne kamar yadda muka gaya muku shi kansa ka'ab dan malik baya cikin munafukai tsautsayi ne kawai na son zuciya na dan adam ya same shi bai je yakin nan ba yace wannan mutane sun halarci yakin badar fihi ma uswa mutane ne ma da wato ana ma koyi da su inda duk wanda ya je yakin badar a cikin sabon annabi ai abin koyi ne da shi kuma kar ku manta duk wanda ya je yakin badar an yafe masa duk abin da ya aikata na laifi amma akwai ibtila'i akwai jarrabawa duk da cewa waɗannan mutanen guda biyu da ka'abu ya ce sun je yakin badar malaman asiyar da almagazi kamar yadda malamai suke faɗa ba a jiyo sunansu ba a list ɗin wanda suka je yakin badar amma dai ka'ab ya gaya mana sun je yakin badar sai dai a lissafi da aka yi na lissafin waɗanda suka je yakin badar malaman sira ba su rubuta sunansu ba kuma in ba a wannan hadisin na ka'abu ba da imam bukhari ya kawo shi ba babu inda ake da shaidar cewa waɗannan mutane hilal ibn umayya da murara ibn rabi'a sun je yakin badar akwai al-imam al-asram yana daga cikin waɗanda suka yi jazama cewa lallai sun je yakin badar kamar yadda shi ma imam bukari ya kawo wannan kisar da maganar ka'abu a ciki cewa sun je yakin badar kenan ya yadda da wannan ibn al-jauzi ya yi magana akan maganar imam al-asram na cewa waɗannan mutanen sun je yakin badar ya ce kuskure ne ba daidai ba ne to in ma shi ma hafiz ibn hajar da ya zo mai sharhin sayil bukhari inda da muke karantawa sai ya ce shi ma din wanda ya kuskurantar da imam al-asar din shi ma ba daidai ya yi ba wato sun kafa hujja ne cewa sun je yakin badar tunda bukhari ya kawo hadisin kuma bai cire wannan maganar ba kuma ya yi shiru amma wasu cikin malamai na ƙarshe ƙarshen zamani malamin al-mutaakhirin sun kafa hujja cewa lallai waɗannan mutane ba su je yakin badar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kaurace musu kamar ya dazu na gaya muku cewa duk wanda ya je yakin badar ai an yafe mai ko haka ne to idan har an yafe musu to me yasa annabi ya musu wannan hukuncin da zamu karanta yau idan har sun je badar me yasa annabi ya kaurace musu ai akwai wani wanda ya aikata laifi makamancin irin nasu amma annabi bai kaurace masa ba saboda ya je yakin badar shine hatib ibn abi balta'a hatib ibn abi balta'a wanda ya rubuta takarda ya aika wa kafaran makka qurayshawa cewa ya gaya musu secret sirrin cewa annabi zai je zai je makka har ma umar ya ce a bashi a ba shi dama ya sare wuyansa sai annabi ya ce kai baka san ba cewa hatib ya je badar ya za ka ce za ka sare wuyansa baka san cewa ya je badar ba annabi ya hana a yi masa wannan hukuncin tayi kuma a kisar annabi bai kaura cewa hatib ibn abi balta'a ba sai dai an nuna dai abin da ya yi cewa ba daidai ba ne amma tun da ya je yakin badar allah ya yafe wanda ya je yakin badar ban sani ko kuna fahimta na to in har waɗannan mutanen hilal ibn umayya da murara ibn rabi'a in har sun je yakin badar to ya aka yi annabi ya ce a ƙaurace musu tunda masu yakin badar ya faffo ne to wannan shine sabanin da malamai suka yi wannan magana ta ka'abu dan malik cewa qad shahida badran to lalle akwai ta cewa ta maganganun malamai akai da haka shi yasa suka ce da a ce sun ji yakin badar din to da annabi sallallahu alaihi wasallama bai zai musu wannan hukunci ba da zai ce wa ma yudrikum ko wa ma yudrika la Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kamar yadda aka ga Hatib ibn Abi Abalta kuma an gaya musu i'malu ma shi'tum yan badar duk sahabin da ya je yakin badar an ce da shi duk abin da ya ga dama ya yi komi ya ga dama ya aikata i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum to kaga in dai har sun je yakin badar sun yi wannan abin to ai ai an yafe musu kenan kuma kun ga laifin nasu kin yaki zuwa yaki ne basu yi ba yaki ne basu je ba tunda sun je babban yakin badar ai ya shafe musu ina fata ana fahimta to su din ma dai akwai maganganu ba ni sunan shi da malamai suke ta yi da yawa na zo dai in gaya muku cewa wannan gabar tana da yar mushkila da abinda malaman suka faɗa Allah ya musu rahama abinda za mu tafa kai a lissafin da ya zuwa badar ba a ga sunansu ba lallai ba sa cikin lissafin wanda suka je badar a lissafin sunan nake ko da yake za a iya cewa wani skipi lissafin ya yi skipin ɗinsa sannan kuma gashi nan dai in ma sun je to annabi dai ya faɗa duk wanda ya je badar dai an yafe masa to wannan ukubar kuma da aka yi musu gaskiya tana nuna cewa sun yi laifi yafiyar ba ta shafe su ba kenan aka ce suwaye aka gaya mai sunansa fa zakaru li rajulain salihaini kar shahida badran fihi ma usma uswa fa madaitu hatta zakaruhuma li hina zakaruhuma li lokacin da aka bani labari na waɗannan mutane guda biyu sai na tafi don in samu haƙiƙanin labarin in tattauna da su hukunci na gaba da manzan Allah ya mana shine wa naha rasulullah sallallahu an kalami na ayyuhan talata kurun annabi ya kafa doka ya ce daga yau ya tara sabai ya ce daga yau kar kar wanda ya sake waɗannan mutanen guda uku magana kar a sake kula ka'ab kar a sake kula murara ibn rabi kar a sake kula hilal ibn umayya ko magana ko sallama in sun yi kada amsa sani ba ko za ku iya tuna yadda abin zai kasance kana cikin yan uwanka musulmi kowa ka masa magana ya kula ka in dai ka fito waje kai magana wani ba wanda zai kula ka ko danginka ko dan uwanka kuma wallahi malam haka aka zauna sai da aka yi kwana hamsin ba wanda yake musu magana ba munafurci ba wani wanda zai zo ya ce kaza kaza kaza doka ce annabi ya kafa wannan yana nuna mana irin yadda sabon manzon Allah suke tsananin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka samu matsayin da suka samu Allah ya girmama su na sha gaya muku cewa mai riba mai rabauta shine mutumin da yake tsayuwa akan abin da shari'a ta ce yanzu kaga wannan masha Allah kawai kwaman ya bayar ya ce na ba ku doka waɗannan mutanen guda kar in ga wanda ya sake kula su kuma hakan aka yi min bai man ta kallafa anu cikin waɗanda ba su je yaƙin nan ba fashanabnan nas kabu ya ce mutane suka ƙaurace mana mun ga ikon Allah wata gayyaru lana mutane suka canja mana hatta ta nakarat fi nafsi al'ard wallahi a raina sai da ƙasa ta canja mun ta nakarat ta gayyarat sai na ji ni a sama nake ko a ƙasa nake sai na ji wai kamar irin in bala'i ya same ka kasa gane wai kai yanzu a ina ma kake ne ya Allah ka raba mu da tashin hankalin da zai gigita mu wallahi malam Allah ya kiyaye iftila'i ba shi da daɗi jarabawa ba ta da daɗi idan wata musibar ta same ka kana zaune a nan wallahi sai ka manta a ina kake kai wani fa sai an rike shi an kai shi gida fa bayani ne kurin za a kora maka na wani abu gani za ka yi idan ka rufe yake baka gani wannan yana iya faruwa ko a kawo maka labarin wani mugun hadari na wani wani ya mutu wata irin mutuwa da baka tsammani mai muhimmanci ana gaya ma sai ga idan ka yi duhu ka nemi wa meye ma yake gaban ka maka ka kasa gane dan adam da'if dan adam yana da rauni dan adam gajiyayye ne shi yasa kullum ka rinka roƙon Allah ya ɗora maka jarraba wanda imaninka zai iya ɗauka wallahi idan aka ɗora maka wata musibar sai ka fita daga hayyacinka in ba sa'a ba aka yi musuluncin ma barinsa za ka yi ya Allah idan za ka jarrabe mu ya Allah in za ka ɗora mana jarrabawa ya Allah ka ba mu ikon tahammulinta ka ba mu ikon ɗaukan wannan jarrabawa ka san wanda ya birge shi ne wanda aka yi masa jarrabawa ya ci wani idan an jarrabe shi baya ci kuma jarrabawar Allah tana da yawa yanzu wannan kaga ibtila'in da suka fada yaƙi ne suka ƙi zuwa annabi ya ce a daina kula su kwana hamsin wani ciwo ake dora masa Allah sai jarabe ka da wata cuta kai ta zurubtu a asibiti kowa yana zaune a gidansa yana kwance yana baccinsa mai kyau kai kullum kana cikin tashin hankali likitoci su ta cin kudinka ba ka da lafiya ta maka allura ana dura maka kwayoyi don kada ka mutu wani sai Allah ya ba shi lafiya sai ya jarrabe shi da iyali lafiya yana da ita ko fanadol baya sha amma a gidansa yadda ka san wuta ake hurawa bayi da kwanciyar hankali da iyalinsa shi kuma nan Allah ya yi masa jarrabawa kullum fitina ko dai shi da iyalin ko kuma su iyalan kan kansu matan ana baka labarin bala'in da ake a gidajen wasu fada rashin jituwa fadan kishiyoyi dole ya affecting mai gida dole ne affecting ne shi amma fa Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi jari Allah ya ba shi komai amma labarin gida babu to kaga ibtila'i ke wani kuma a kasuwarsa Allah zai jarabe shi duk sai ya dauke masa wannan shi kuma harkar kasuwa ce Allah ya dora mai musiba duk abin da ya dauka sai lalace kasuwar ta ki zama cinikin ya ki yiwa gashi yan uwa suna ta ci gaba shi kuma ya ki ci gaba me yayi wa Allah shi bai sani ba shi kuma jarabawa su kenan wani kuma Allah ya jarabe shi da iyayensa iyaye ne Allah ya jarabe shi da shi baya shiri da su yayi yayi duk yanda zai samu maslaha da su abu ya gagara kullum ba zaman lafiya kullum sulhu ake tsakaninsa da iyayensa to ina baku ne a matsayin misali dan adam baya zama haka kawai ba abinda Allah ya jarabe shi in ma yanzu kana ganin Allah bai jarabe ka ba in dai kana da nisan kwana sai ka gamu da wani abu sai ka gamu da wani abu bai zai yi wai mutum wai ɗari bisa ɗari wai ya ce wai ba abin da yake damunsa ba sai dai in ba da basira ba zai iya ganewa ba to shine damun Allah ya ce tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah shine ya halicci mutuwa da rayuwa ya halicci mutuwa da rayuwa ne don ya jarrabe ku dole rayuwa sai da ibtila wani Allah zai jarrabe shi da yaro mai ciwo sakila ne a'a iyali ce mai ciwo kullum zurubtu asibiti ka ta ɗaukan yaro na kana kai shi asibiti yana ta cinye ma kuɗi shi kaɗai sai ci kuɗin 'ya'ya bakwai ya za ka yi da shi kuma ya ƙi mutuwa waye zai kula da shi kana da wasu larurorin da ya kamata ka kashe kuɗi a kansu amma yaron yana ta cin kuɗi ya ƙi mutuwa ko kuma Allah ya jarabe ka da iyali mai ciwo da cututtuka kullum asibiti ibtila jarrabawa ne so da Allah mu rinka tunani kullum in Allah ya dora mana wani abu to mu ce Allah ka yayi mana to waɗannan mutane sun shiga wani tashin hankali na damuwa iya kwana hamsin ne amma ka duba yadda aka kawo hadisin nan mai tsawo yadda aka gigi ta sha'aninsu saboda annabi ya yi hukunci ya ce kula su kar a daina kula su ya ce ƙasa ta canja mun ba sai na ga kaman ba irin allati a arifu wato ba kasar da na sani ba sai ne kamar ba ma a madina nake ba wannan kuma yana faruwa lokacin da bakin ciki da tashin hankali da damuwa ya same ka a cikin al'amuranka na duniya to sai ka ga rayuwa ta canja maka mota fa wani fa tashin hankali ya same shi gagar tuka ta yi idan bala'i ya same ka daman ko mutum yana driving ne kar ma ya tunkara dan wallahi za ka iya ɗaukar motar nan kana tuka ta ma baka san ina kake tafiya ba ka je ka buge wani wani dan uwa muna sallah da shi a nan gurin lokacin ana ana harkar wannan checkpoints din nan a gari ko ina checkpoint ya zo nan tal'udu lokacin ana ajiye sojoji suna checking din mutane ana wulakanta mutane sun rataye jan kyalle a jikin bindigoginsu da kayi abu za a harbe ka ya ce wallahi malam matsalar iyali da ta shafe ni kuma abin ya faru ya haɗu min da wata matsala a kasuwa na taso daga kasuwa na taho wallahi checkpoint ɗin na malam ana tsaye da mutane kawai ni ni ban ma ga ana tsaye da mutane ba kurin ni da na taho wucewa da yi ya ce wallahi malam a gaban sojojin nan na yi kansu da mota na buge drum ɗin nan a nan fatal ban farga ba kawai sai dai na jina ana hayya hayya an daga bindiga za a za a harbe ni sai lokacin Allah ya dawo da ni hayyaci ne na tashi na bude kofa na fito nayi saranda soja yana kikin din bindiga zai harbe shi ya ganshi babban mutum ne mai mutunci ya ce alhaji watin me faru za ka buge muka ka buge mana abin nan kana gani ana tsayawa ba ka tsayawa sai ce ɗana ka yi haƙuri damuwa ce ya ce wallahi ban gan ku ba kuma ban ga drum ɗin nan ba ba wanda na gani a cikin na taho da ɓacin rai a kasuwa kuma gidana ma ina cikin damuwa ku yi min haƙuri daga ganinsa babban mutum ne an san ba zai wasa ba sai sojan ya ce Allah sauƙi ya ce je ka ai ya samu masu hankali da wasu sai sun sa shi tsallan kwaɗo wallahi ba duk ya kasu kara mai damuwa to dan adam akaram kalla in ya shiga bacin rai shiga damuwa yana canjawa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta alƙali annabi ya ce la yaqdi alqadi wa huwa ghadban kada wani alkali ya yadda yayi hukunci alhali yana cikin fushi in dai ranka a bace yake ko a gida ne ko yaro ne zaka yi hukunci ko iyali ko na in dai kana cikin fushi to kai kokari ka controlling temper din ka karkai wani hukunci kar kai magana ko a ina ne in dai ranka a bace ne ka yadda kai dan adam ne dan wannan fushin zai iya sa ka aikata abin da ke ba shi bane ba ka danne zuciyar ka bari sai ka huce sai kai hukuncin shine zaka iya hukunci na adalci amma lokacin da mutum ransa yake a bace ba abin da ba zai iya yi ba to ka abu dan malik yace na shiga damuwa ni kan madinan ma sai na ga kamar ma ba a cikin ta nake ba yace falabisna ala zalika 50 laila a cikin wannan bakin ciki da bacin rai da damuwa sai da muka yi kwana hamsin kwana hamsin akram kalla ba kwana biyar ba kwana shida ba ya ce amma abokanai na guda biyu hilal ibn umayya da murara ibn rabi'a fastakana wa qa'ada fi buyutihima suka gaza shine fastakana gazawa al-istikana gazawa wa mastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun suka zauna a gidajensu yabkiyani suna ta kuka wa amma ana fa kuntu ashabbul qawm ni kuma ni ka abu ni ne nafi su samartaka ashab nafi su samartaka nafi su lafiya da karfi wana wadancan sun fi shekaru to kasan saurayi yana iya jure abin da dattijo ba iya jure wani abin fa wani abin ya ce su sun zauna a gida ba sa fita ni ko haka nake shahada nake daurewa duk da an ce kar a kula mu amma wallahi sai na fita ko Allah zai sa dan samu wani wanda zai kula ni kaga malam ashe ka zauna da mutane lafiya har ma ana yi maka magana ana gaishe kana gaida mutane ana amsa ashe alheri ne ba burgewa bane mutum yana zaune wai shi baya kula kowa ba ruwansa da kowa a'a waɗannan mutanen da aka ce kai alaka da su suna da amfani musamman ranar da ka mutu za a binne ka wannan wanda ka ce baka kula su kai baka alaka da mutane kai ba ruwanka da kowa to za ka ga amfanin ba ruwanka da kowa ranar da ka mutu na e za mu zo kai a ce wai wai kana rayuwa kai ba ruwanka da kowa kai comrade ne wani wani abu ya shiga tsakaninsa da makocinsa yara suka yi fada yara ya'yana da ya'yanka makota za su yi yin fada sai wani yaron ya daki wani ya ji masa ciwo kawai sai ya tashi ta police station akan fadan yara fadan yara is normal ya je police station ya kai kara kawai ya ce wa dpo a kai mu kotu me ya faru ƴaƴana ne suka yi fada suka ce da shi wannan kai wani irin mutum ne wannan shi wallahi sai an bi masa kadinsa shi kai baka jin tsoron naka dan zai je da ke na wani wata ran ya dage ya ce sam aka zo ana sauyin zance da makocin ka san me ya ce makocin ya ce ina ruwana da kai ya ce makocin ina ruwana da kai me za ka iya min ya ce wallahi ba da bukata ka a duniya ya ce ba da bukata kuma ka san me gida da gida katanga su a haɗe take idan wannan yana magana a gidan wannan yana jiyo wannan duk abin da ake yi a gidan wani wannan yana ji amma ya buɗe baki ya ce ba ruwana da kai ba da bukata ka ka zo ka shiga gidanka in shiga gidana me za ka yi min sai shi ɗin wanda aka kai shi ƙarin ya ce ni ko Allah ka ga ina da bukatar ka wallahi ina da bukatar ka malam ina da bukatar ka ni ba ruwana da kai ni ba na alaka da kai muna gaisa da kai a'a ka ga ina gaishe ka a'a to me hadan da kai har da zan zo ƴaƴanka su zo su dake ƴaƴana wallahi ba zan yadda ba da Allah duba tunani irin na mutane yanzu wannan mutumin ranar da ya mutu makocinsa bai da bukatar makocinsa ko alƙali ya tsaya a bayan gawarsa ya masa addu'a lokacin da gobara ta tashi masa cikin dare a gidansa bai da bukatar makocinsa lokacin da katangar gidansa ta faɗi masa bai da bukatar makocinsa malam mutane suna rayuwa irin ta jahiliya wallahi jahiliya kawai idan mutum yana ga Allah ya rufa mai asiri sai ga shi bai da bukatar mutane wallahi ƙarya kake yi ƙarya kake yi akwai mutumin da ɗansa ya mutu ba irin masu wannan rayuwa a anguwa ba sa kula kowa Allah ya jarrabe shi cikin dare Allah ya kashe ɗansa kuma baya kula kowa zuwa yake a buɗe masa gate ɗinsa ya shiga ya rufe baya fita jam'i baya kula kowa baya zuwa suna baya zuwa ɗaurin aure baya ba wani abu na unguwa da za a yi a ganshi baya gaisawa da kowa ba wani masallacin unguwa da yake zuwa ana haɗuwa da shi kawai da ya zo ya shiga ya tafi a can waje yake harkarsa unguwar kawai yana zaune amma fa da ya zo gina gidan bai je gina a daji ba kar ku manta duk wanda zai gina gida yana ginawa a cikin mutane ta inda alƙali zai ce ai ina da makota a cikin unguwa tsakiya ashe mutane suna da amfani ranar ne ya fito yana kewaye zai sanar da makota ya masa mutuwa wala ba wanda ya ji kamar sun hada baki duk wanda aka yi mai magana sai ce to Allah sauyi kuma bai iya wankan gawa ba mata suna ta kuka a gida gagawa an abin nan bai da kuma wani limami da yake zuwa yana sallah a bayansa balanta ya ce ya zo mai sallah ka san me gawar ya tattara da shi da iyalinsa suka zuba ta a bayan mota but suka tafi cikin gari suka kai gawar wai aje a yi wa ɗansa wanka a gidansu na cikin gari a yi masa sallah a gidansu na cikin gari ka duba lalacewa ubansa ya ce ya aka yi kai haka ce wallahi mutane ne muna zaune da su ba zaman mutunci kaza ce a kai ne baka da mutunci kai ne baka da mutunci sai ka mayar da dan can a can za a yi masa wanka ka je ka masa wanka ka je ka yi wannan mu dai yan uwanka ne iyayenka ne zan gayyaci mutane daga nan mu je a yi sallar jana'iza a can wanda ya zo wucewa ya zo ya bito haka aka yi aka ɗauko gawar aka dawo da ita unguwar mutane makota ana ce to yau ya san amfanin mu ai kowa ya buga babur ɗinsa ya tafi kasuwa mai tafiya ofis ya tafi kurin suka rabu da shi tsautsayi sai dai wanda ya zo wucewa ba dan uwa ba ne ya zo wucewa ga ana sallar jana'iza zai tsaya wannan wulakanci kenan tun a nan duniya kafin ka mutu kuma tashin hankali yana nan tunda in ka je kabari ma ba kai dai za a binne ka ba a kabari ma kana makotaka da wani ai ko akwai wanda aka shi shi kadai aka binne shi ashe kana buƙatar dan adam ko a kabari manzo Allah ya ce dan adam yana tasirantuwa da mutanen kirkin da suke tare da shi a kusa da shi a kabarinsa to kar mutum ya yaddar wa kansa wannan rayuwar ta banza mutum ya ji wai ya kai wani matsayi kana yaudara kanka ba abin da zaka yi mutane irin assalamu alaikum wa alaikum salam kuna lafiya ya gaji al'amura alhamdulillah in musiba ta same su ka je ka musu jaje idan alheri ya same su gaje ka taya su farin ciki shikenan ba ciyar da mutum zaka yi ba ba daukar nauyin su zaka yi ba ba komai zaka yi masa ba amma ka zama baka da hali mai kyau saboda Allah ya baka ajiya kana dan dukiya a hannunka duk wanda yake ganin Allah bashi abin duniya ne zai kaurace wa mutane yana cikin wulakanci kuma abin duniya yana iya karewa ka zo ka wayi gari kana bukatar tallafi babu wanda zai tallafa ma ka wulakanta 'ya'yanka ka wulakanta da iyalinka Allah ya sa kuna ganewa da haka waɗannan sahabbai annabi ya musu wannan hukuncin don ya nuna musu yi lallai akwai buƙatar mutane a rayuwarka dole kana buƙatar ɗan adam ya ce waɗannan ‘yan uwana suka zauna a gida suka yi ta bacci suka yi ta kuka ni kuma ni matashi ne wa ajladuhum fa kuntu akhruj fa ashhadu sala ashhadu sala ni ne ni ina da jald ma'ana yana da ƙarfi yace sai in fitan halarci sallah ma'al muslimina tare da musulmi ka gani tare da musulmi ka duba fa annabi ya ce kar a saki kula shi amma duk da haka fita yake yi ya je dai ya dan jona sahu dai ko wani zai dan in an idar da sallah zai ce assalamu alaikum wallahi kwana hamsin nan ba wanda ya kula shi ba hana shi shiga masallaci ba wa atufu fil aswaq yace atufu ina zagayawa sai in shiga kasuwa haka kawai ka abu sai ya tafi kasuwa kawai kasuwa dai kowa da kowa yana zuwa ai watakila a samu yan mutanen ƙauye sai mai magana wala yukallimuni ahadu ko mutum ɗaya ba wanda yake mun magana kasuwa fa kai malam annabi ya kafa mulki labari ya yadu duk waɗanda suka zo in dai musulmi ne wallahi ba wanda yake kula shi yace wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa usallim alaihi sai in sake komawa in je wajen manzon Allah in ce da shi ya rasulullah assalamu alayka wa huwa fi majlisihi ba'da salah annabi yana zaune a wurinsa bayan ya ida da sallah wallahi malam ko ko waiwayawa ya kalle shi bayan annabi ka duba shi annabi yace in an yi sallama amsa ko to wannan sallama sa an haramta amsa ta ladabi kenan da tarbiya sai ya je in annabi ya idar da sallah ana ta gaggaisawa da shi sai ya zo ya ce assalamu alaika ya rasulallah wallahi ko motsa bakinsa annabi ba ya yi ko da ya amsa ta sirri ba sai ka abu ya ce sai in faɗa a raina hal harraka shafataihi bi raddi salami alayya amla shin annabi ma ya ma motsa ma harshensa ai ya ma motsa leɓɓansa guda biyu wajen ya mayar mun sallama ya yi haka ko ma bai yi ba ko motsa bakinsa ba ya yi yi banza da shi kuɗa subhanallah me yasa bai iya ganewa annabi ya motsa bakin ko bai motsa bakin kuma shi annabi yana matukar jini shi ba a iya kafa mai ido haka ita kallonsa bai zai yi wa musamman shi ka abu a wannan lokacin bai isa izira wa annabi ido ya kalle shi ya kalle shi bai isa ba da aka in yi mai sallaman ya kalle shi sai ya kifa kai haka suke Allah ne ba shi wannan kwarjini ya ce sun ma'usalli ƙariban minhu fa usariquhun nazara ya ce sai na zo ne yi sallah a kusa da annabi wai ka abu sai zo ya tada sallar nafila a kusa da annabi wai dai nuna annabi dai shi ba ya tuba shi ba na kirki ne ga shari'a na yin nafila sai in saci kallonsa usariquhun nazar satar kallo in yana sallan haka sai rinka dan lekawa ya ga shin annabi ma yana kallonsa ko baya kallonsa فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي yace idan na fuskanci sallata na ci gaba da yi sai annabi sai ya kalle ni wa idal tafattu nahwahu idan ya gana juyo ina kallon bangaren sa a'rada anni kudun sai annabi ya kauda kai kun gane idan ya kabbara sallah yana yin sallah sai annabi ya rinka kallon shi ta ina ya gane ya kabbar sallar mai kwan yana kallon gabansa amma haka yake yi sata kallo kenan hasa in kana zaune da mutum haka ko yana so ya ga wani abu naka kuna zaune yana kallon nan kana kallon nan akwai satar kallo gashi haka yake yi sai ga kamar haka kamar idansa ce yake kallo amma haka yake yi kai ba za ka kula ba wannan satar kallo kenan ko bai juya kansa ba idan ya karkata idan haka to zai iya hangowa wani abu to haka yake sai ya saci kallon yana sallah amma yana satan kallon annabi ya ce sai in na kabbara sallah ina ta yi sai ta kallo na da na dan juya zan kalle sai annabi haka sai kau da kai kai hatta idza tala alayya zalika min jafwatil muslimin yace sai da hakan nan ta tsawaita gare ni na jafwa in an ce jafwa wato mummunar mu'amala da kasawa ta musulmi abinda suka yi taimu musulmi suka ƙi kula ne saboda annabi ya ce kar su kula ne mashaitu abin ya tsawaita gare ni ga abinda musulmi suka yi mu mashaitu hatta idan tasawwartu jidara haidin abi qatada tawahu ibn ammi yace bari in tafi gidan bari in je gonar wani dan gidan baffa na tunda shi kan wannan dangi na ne na jini in ga zai min magana ko ba zai min magana ba yace haka haka haka na tafi na je gonar abi qatada al-haris ibn rubi'i al-ansari wa huwa ibn ammi dan gidan baffa na ne saboda yana cin bani salima ya ce wa ahsibu annasa wa ahabbun nasu ilayya kai kuma shi wannan mutumin yana cikin mutanen da na fi so kuma ya fi so na masoyina ne sosai dan uwana ne to bari ku ji fa sallamtu alaihi na je na same shi a gona yana aikin gona na ce assalamu alaikum wa rahmatullah fa wallahi ma radda alayya salam wallahi shi ma sai ya ƙi mayar mun da sallama kun gane yadda abin yake ko dan uwansa ne danginsa ne shi a tunaninsa in annabi ya ce kada a kula ni to wataƙila wannan bawan Allah zai kula shi da danginsa ne ya ce wallahi ko sallama bai damun da ita ba saboda an yi hani kar a masa magana faƙultu ya aba qatada ya kai abu qatada ya faɗa da ƙarfi abu qatada yana kife yana noma yana gyaran gonarsa ka abu ya kira shi fa nashattuhu ne masa magiya shine nashattu nace da shi dan girman Allah ina roƙonka dan Allah hal ta'lamu ni uhibbullaha wa rasulahu dan girman Allah ya kai abu da baka san cewa ina son Allah da manzon Allah ba yaya zan maka sallama ka ƙi ka amsa fasakata ya yi shiru abokata da bai ce mai komai ba fa'uttu lahu fa na shattuhu na daɗa komawa na ce na haɗa ka da girman Allah da ya halice ka ya kai abokata da ka tuna fa ni musulmi ne ina son Allah da annabi ba za ka amsa mun sallama ba fasakata fa'uttu lahu fa na shattuhu ya yi shiru na daɗa koma ne masa magiya da ya masa magiya ta uku ka san me ce sai shi Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzan Allah su suka fi sanin ko kana son su ko baka son su sake ce masa wata kalma ko ɗaya ba kaga nan ma wani zance ne ya yanka masa na ɓacin rai ba fa magana ya masa ba don annabi ya hana ya masa magana ya dai ba da ansa ne watakila ya je daɗa shiga cikin tunani duka wannan wai hukuncin na me ne na ƙin zuwa yaƙi saba umarnin annabi guda ɗaya yasa Allah ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba umarnin manzo Allah su kiyaye kada fitina ta same su ko azaba mai radadi inna lillahi wa inna ilaihi kabu yake cewa fa fadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartu aljidar kawai sai ido na ya fashe da hawaye sai kuka wa yake kuka ka abu kuka ka duba da ya ce shi matashi ne mai karfi ne mai juriya ne mai dauriya ya ga abun ya yi tsanani ido ya kama zubar da hawaye ya ce na juya sai da na fuskanci katangar gonar ƙala wa baina ana amshi bi suƙil madinati na fita na tafi ya ce wata rana ina tafiya a kasuwar madina ya daɗa komawa kasuwa kenan a cikin kasuwa إذا نبطي من أنباط أهل الشام سيغا وندن كاسوا manomi masu ɗebo kayan abinci daga sham ya taho ya kawo kayan abinci sayarwa a madina ya bi bil madina ya ƙulu ina cikin kasuwa sai na ji yana cewa man yadulluni ala ka'ab bin malik jama'a wa zai nuna mun ka'ab dan malik to fa tafiqa an-nasu yushiruna lahu sai mutane naga suna ta nuna ni ana cewa gayi can gayi can gayi can waye wannan mutumin ba dan madina bane wani dan manomi ne dan kasuwa ba musulmi ba ya dai kayan abinci talla a madina hatta idza ja'ani sai da ya zo waje na ashe aiki aka masa dafa ilayya kitaban min maliki ghassan sai ya miƙo mun da wata wasiƙa wasiƙan nan daga wani sarki ne na gassan wannan sarkin kafiri ne ga abin da ke cikin wasiƙar fa'iza fihi amma ba'adu bayan haka fa innahu qad balagani anna sahibaka qad jafak labari ya zo min cewa sahibinka wato annabi kenan yayi maka jafa'i ya kausasa maka mu'amala ya ce ma a daina kula ka a daina yi maka magana walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madya'a amma ya kai ka abu muna so mu shaida maka ai kai Allah bai sanya ka a wuri na kaskanci ko tozarta ba wulakanci hawan wulakanci ko kuma tozarta ba mana dan me zaka zo ka zauna a nan madina tun an tunda an takura ma an ce a daina kula ka falhaq bina nuwasik ka zo wajen mu ka dawo garin mu ya koma wajen wato malik gassan din kenan sarkin gassan zo mu taimaka maka zo mu kuma za mu yi maka kyakkyawan mu'amala shine nuwasik din sabanin jafa'in da sahibinka ya yi maka faƙultu lamma ƙara'atuha ka'abu ya ce tab sai na faɗa lokacin na karanta wannan wasiƙa وهذا أيضا من البلاء wannan ma wani bala'in ne na biyu bayan an hana a yi mana magana yau kuma ni dinnan ina musulmi sabon annabi wai kafiri ne yake aiko min takarda wai yana cewa wai wai na zo mu yi rayuwa da shi kaga wannan ai bala'i ne ai kun gane me yake nufi yanzu kana mutumin kirki salihin bawa na kwarai yan uwanka na kwarai sun guje ka a ce mutanen banza kafirai su ne za su nuna suna son ka ai akwai alamar tambaya a cikin wallahi ya ce to ga wani bala'in ma ya tunkaro ne ya ce fatayammamtu biha tannur sai na ɗauki wannan takarda na nufaci wato irin tukunya ɗin nan da ake yin gurasa ana banka mata wuta sai na je na ɗauki wannan wasiƙar da sarkin gassa ne turo mu na danna ta a ciki na ƙone wannan takarda ɗin fa sajartuhu sajartuhu auqattuhu na me da wannan takarda wasiƙar wannan sarki a matsayin makamashin wuta na ce ba dai da ni ba kaga ashe da imaninsa ya ƙone takarda saboda bai yadda ba da abin da aka aiko masa hatta idza madat 40 layla min al-50 har sai da kwana 40 suka shude a cikin kwanaki 50 din nan idza rasul rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya tini sai ga dan sako dan aikin manzon Allah ya zo mun Allahu akbar kwana 40 ta wuce a cikin kwana 50 sai gashi annabi ya yi masa aiki ya ce da shi ɗan aiken da nesa ya ɗaga sauti ya gaya mai inna rasulallah sallallahu alaihi ya amurka an ta'attadina mar'atak ana so a gaya maka ya kai ka abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartan ka ka rabu da matarka kuma malam ga maganar mata ta zo matarka da kake tare da ita ta tafi gidansu kar ka sake alaka da ita to kaga wani bala'in kuma ya zo bayan kwana 40 da din zai koma gida yana dan alaka da matarsa to yanzu matar ma an ce ya rabu da ita ka abu sai ya ce wa dan aiken faƙultu utalliquha amma za a falu to sakin ta zan yi annabi yana nufin in rubuta mata takarda an sake ta ne ko me zan yi dan aiken ce qala balla la bali tazilha wala taqrabha ka ne sance ta tazilha karka yadda ka kusance ta an hana ka ba kai ba ita ba saki ba ne amma dai karka kusance ta ka nisance ta duk da cewa matar ka ne kabu ya ce wa arsala ila sahibayya misla zalika abokanina din nan su biyu su ma aka aika musu aka ce kai hilal ibn umayya murara ibn rabi' kuma ku kaurace wa matanku kabu sai ce ni da abun ya dame ni sai na zo na samu matata fa qultu limra'ati ilhaqi bi ahliki tafi gidanku ki je gurin iyalinki kurin tafi gida kawai in Allah ya yi mana hukunci na neme ki daga baya haka ya zauna malam shi kadai a cikin gidansa ba daɗi mutum yana da iyali ya koma gida babu wani matarsa ta tafi unguwa ta je ta ɗan daɗe da ya zo ta ce za ta koma sai kama faɗa ce ni fa ba na jin daɗi in zo gidan na fa ni ba kowa a zo a bani ina ta fama da yara ni ba zan yadda da wannan ba kaga ashe dan adam yana buƙatar iyalinsa a gidansa koyaushe yace tafi gida ka san me saboda yana jin tsoron kar ya saba wa umarnin annabi ya zo ya zauna da ita ba a ganin sa ya je mata magana ko ya kusance ta yace je ki ma gidanku kawai tafi gida fatakuni indahum hatta yaqdi Allahu fi hadha al-amr ki zauna a wurin iyayenki sai Allah ya hukunci qala ka abu kabu sai yace faja'at imra'atu hilal bin umayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ga matar hilal ibn umayya ita kam da ta ji wannan sako ta kasa hakura ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bada hanzari tace ya rasulullahi inna hilal bin umayya shaykhun da'i'un laysa lahu qadimun ya manzan Allah ina zo neman alfarma wa mijina Hilal bin Umayya wanda ya wannan laifi me laifinsa yaƙi zuwa yaƙi yaƙin tabuka tsoho ne mai rauni shine shehun baya yana da rauni kwarai da gaske kuma tsufa ya kama shi ko gajiya ta kama shi ba yi da mai masa hidima fa hal takrahu an aqdumahu ya annabi yanzu kana kyamatar kana ganin laifi ne yanzu dan masa hidima kai masa ruwan alwala kai masa ruwan wanka dafa masa abinci na iya masa haka ya annabi ta zo tana neman alfarma wa mijinta kaji matan kirki kala la sai annabi ya ce a'a walakin la yaqrabaki ki iya masa hidima amma kare kusance ki kwata kwata sai matar sai ta take cewa to ai daman ma innahu wallahi ma bihi harakatun ila shay ba yi da wani harka ba yi da wani karfi ba yi da wani lafiya ma zai iya komai ba zai ma iya kusanta ta ba ta ce wallahi ma za la yabke bai gushe ba ya manzan Allah yana ta kuka منذ كان من أمره ما كان tunda wannan al'amari ya kasance ya annabi kuka yake ta yi ita dai wannan mata dai tana ɗan lallabawa a taimaka mijinta ila yau mai haza ta ce ya annabi tun da ka ba da yau kwana arba'in kullum dattijan nan kuka yake yi za Allah dai bai ce mata komai ba faƙalali ba zo ahali sai ka abu ya ce sai wasu daga cikin yan uwana iyalai na sai suka ce mu lawisa azanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi imra'atika kama kama azina limra'ati hilal bin umayya an taqdumahu me yasa ba za ka je ka nemi izinin annabi ba akan matarka kai ma kamar yadda aka yi izini wa matar hilal bin umayya ta je ta yi mai hidima kai ba za ka je ka nemi alfarma ba fa qultu wallahi la asta'zinu bi rasulullah kawo ya ce kaf ina wallahi ne ba zan je ba wannan zai nemi izinin annabi ba wa ma yudrini na sani me annabi zai faɗa kalan in je in jangalo wani abun wa ma yudrini ma ya ƙulu sallallahu alaihi wasallam idan sa azanto inna nemi izinin safiya akan iyalina kuma wa ana rajulun shabun ni yaro ne matashi wanda ta tafi gida kuram ka'abu ya ce falabistu ba da zalika ashara layalin sai da na kwana goma a haka ba iyali tana gida hatta kamular lana hamsuna laila har sai da muka cika kwana hamsin daidai min hina na harsular sallallahu alaihi wasallam an kalamina tun lokacin da annabi hana a yi mana magana walan ma sallaitu salatul fajr kwana hamsin ta cika subha hamsina laila a subahin wato kwana hamsin din na zo sallar asubahi a masallaci kaga a duk da haka ko ka abu bai daina zuwa sallar jami'i ba fa saboda kar ma ya ki zuwa wata matsalar ta zo ta daɗa faruwa amma fa zai je gaba ɗaya masallacin nan ba wanda zai kula shi ina so don Allah ku kwatanta wannan irin wannan biyayya da sahabbai suke wa annabi ya ce mun yi sallah kwana hamsin ta cika kullum yana zuwa wai in yi sallah sai ɗan zauna kusa da annabi ko annabi zai ce to zo an yafe maka wallah ko kula shi baya yi ko kallon inda yake baya yi ya ce wata rana mun idar da sallah na koma gida wa ana ala zahari baitin ina kan gida beni min buyuti na cikin gidajenmu wa baina ana jalisin ina zaune alal halin da ce zakar Allah akan halin da Allah ya ambata Allah ya ce wa zaqat alaihimul ardu bima rahabat sun shiga cikin kunci daqat alayya nafsi raina yana cikin kunci wa daqat alayya al-ardu bima rahabat kasa ta yi mun kunci da abin da ke cikin ta wallahi yace sami'ta sauta sarikhin sai naji ƙara sautin wani mai ƙara aufa ala jabal salla ya hau kan wani dutse a madina ana ce da shi jabal salla yana nan dutsen har yanzu wani mutum sai naji ya hau kan wani dutse bi ala sauti yana daga sauti yana ya kabu bin malik abshir da ƙarfi albishirinka ya kabu dan malik albishirinka ya kabu dan malik ya ce to lafiya ko wannan lafiyarsa ƙala fakarartu sajidan ya ce ina jin an ce albishir kawai ban tinkari komai masai na faɗi ina mai sujjada malam kaji musulunci duk lokacin da abin farin ciki da alheri ya same ka to sai ka yi wata sujada ana ce da ita sujudu shukuri ka faɗi ba alwala ko ba a kalli gabar ba ko ba alwala ko ba komai kurin ka kafa goshinka a ƙasa ka tirsasa goshinka kana yi wa Allah godiya wa arabtu an qad a farajun daga nan na san cewa lalle Allah ya kawo wani buɗi wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tawbatillahi alaina sai ga annabi ya yi ilani ya yi shela yana gaya wa mutane ka duba ba shi gaya ba an yi sallah ne annabi ya ce a gaya wa mutane a je a faɗa a sanar cewa Allah ya aiko masa ya masa wahayi an karɓi tuban waɗannan mutanen guda uku Allah an karɓi tubansu sun yi kuka sun tuba fa zahaban nasu yubashiruna na wa zahaba qibla sahibayya mubashirun mutane suka tafi suna ce mana albishir suna ta mana albishir ni ma abokanan na wasu suka tafi masu yin albishir din suka tafi wajensu wa rakaza ilayya rajulun farasan sai wani ya hawo doki ya zo wajena wa sa'a sa'in min aslama wani daga cikin kabila aslama ya taho yana tsauri ya zo wajena fa aufa alal jabal ya hau kan dutse wa kana sautu asra'a min alfarasi yana da sauti sautinsa ya fi doki sauri falamma ja'ani yayin da ya zo wajena waye alladhi sami'tu sautahu dinnan wanda naji sautin sa yana mun albishir yubashiruni yubashiruni naza'tu lahu thawbayya wanda yayi masa yayi albishir dinnan wanda Ka'abu ya jiyo sautin sa dinnan sai gashi ya karaso gidan Ka'abu shi bai wadatu da fada ba sai ya zo har gidan Ka'abu ya gaya masa ashe Allah sarki sahabbai su ma sun tausaya musu shi yasa da aka yi albishir din aka abin to daga nan malamai suke cewa idan abun alheri ya samu na dan uwanka to yi kokari kai maza ka neme shi ka fara yi mai albishir ba a manta wanda ya bada albishir kar ka bari a riga ka in dai wani abu na alheri ne ya samu ne yi maza maza maza masoyi shi yake zuwa ya maka albishir din farko masoyi maki bakin ciki ba zai bashi ya maka albishir ba zai shiga damuwa ne in ya ji wani abin alheri ya same ka sai ya shiga kunci sai ga ina ma da baka samu ba kada ma Allah ya sa ka ji labarin an ɗauke ka a aiki ana ta neman ka ga ofa ɗinka wani ya gani amma maƙiyinka na sai rabu da shi ɗan iska har da ɗan iska da zagi subhanallah alazim yana bakin ciki kar ka karu amma masoyinka dai aji labarin sai ce maza maza maza ka dai na ji labarin alheri ya samu ina maka fata alheri to shi yasa sakayya ga wanda ya maka albishir shari'a ne duk wanda ya zo ya maka albishir ya ce ai wane ya biya maka kudin kudirin maka ai wane ya sai maka kaza ai wane ya baka gida ai wane ya ya maka kaza ai wane ya dauki nauyin aurenka ai wane ya dauki nauyin makarantarka ai wane ya ma duk wanda ya zo ya gaya maka albishir din wani abu a shari'ar musulunci yana da kyau kai masa sakayya dan haka sakai da kabu dan malik yayi yace wallahi saboda tsabar farin ciki ni da aka zo kayan jikina ma na cire na bashi yace wallahi a lokacin fa kasautuhu iyahuma bi bushrahu yace wallahi aran kaya yi bai da kayan banda su bai da kayan don Allah ka duba kayansa kala ɗaya ne a duniya duk wannan abin da ake faɗa ana cewa da wadata da wadata ya ce wallahi ma amliku gairahuma yawma idin a wannan ranar a wannan lokacin ba da wani riga an ba wannan ba ya maza maza wasu arta sau bai ne falabe sun ba ya je nemo aran tufafi a wajen abokanansa aro ya saka ya cire nasan saboda bayi da abin da zai ba wannan mutum ya ce ga riguna na je ka saka saboda sakayya ga albishir mutum mai mutunci shi ne yake sanin mutuncin mutane la ya arifu alfadla illa zawo aka ce ba wanda ya san falala sai mai falala akwai mutanen da yadda ka san 'ya'yan awaki haka suke ba san daraja ba ka yi wa mutum mutunci billahi lajimu bai san ka masa ba sai ya manta ka yi masa mutunci ka masa alheri ka masa kaza ka masa kaza amma wallahi malam ya manta ba neman godiya ake ba amma dai wanda duk ka san ya maka mutunci a rayuwa bai kamata ka manta da shi ba kuma ko me ya maka wallahi yanzu sayyidina abubakar lokacin ba a musulunci a jahiliya yayi ta taimakon mutane kafirai suka zo za su ci mutunci musulmai a lokacin annabi suka ga sayyidina abubakar yana zaune a wurin kafirai ne suka ce kash da ba dan wancan mutumin da yake zaune a cikinsu abubakar ba da ba dan mutuncin da ya mana tun a jahiliya yana taimakonmu ba da mun yi kaza mun yi kaza yanzu ka duba wannan kafiri ne ya san mutunci kuma har yanzu za ka ga yaronka kafiri wani kafiri da ka masa mutunci wallahi har duniya tashi ba zai daina gaishe ka ba yana girma ka alaji ina gaje alaji sai na ai mai gidana ne ai mai gidana ne mai gidana ne amma ban daga magarin mutane da ake rayuwa da gobe za ka ɗauko yaro ka ajiye shi a kasuwa kana masa hidima kana masa kaza kana masa kaza hanyar arziki shekara kaza kana biyan su kuɗi kana ka sa shi a cikin hanyar arziki amma nema yake yi ya taɗe ka in ya ga ka canja mota bakin ciki yake sai ce ai mu muka tara mai kuɗin ya za mu zo muna tara wa 'ya'yansa kuɗi su zo su gaje mu ba mu da gado ka jawo mutum yana rana ka matso da shi inuwa a lokacin zai bi hanyar da zai biya zai yi taɗe kai karya kai zama shine a sama wannan karatu ne mai faɗi ku tsaya ku ku zuba shi a cikin lissafi a rayuwar ku da gobe sau da yawa za ka ɗauki mutum ka taimake shi a wurare da dama a makaranta ne a kasuwa ne wajen aiki ne mu'amala ce wani abu ka tallafa mai a rayuwa insha Allahu idan ya samu dama kai ne karan farko da zai fara yaga wani bai san godiya ba bai san an masa mutunci ya gode ba kuma wannan abun ka fara shi tun daga gida iyali 'ya'ya ƙani aboki dangi makoci tun daga gida tun daga iyali haka manzo Allah yake cewa mace zaka shekaru kana mata hidima kana daukan nauyinta kana tallafa mata wallahi in wani abu ya shiga tsakaninka da ita sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qattu ban taba ganin alheri a tattare da kai ba kwata kwata annabi ne ya faɗa ba ni na faɗa ba matarka ta gida butulci daga nan yake farawa duk hidima da kashe kuɗi da wahalhalun rayuwa gaba ɗaya rayuwa ka ta ƙare ya za ka taimaka musu amma wallahi in wani abu ya zo gindaya sai a ce ba a taɓa ganin alherinka ba ɗan kama zai iya maka to ba mamaki dan aboki ya yi ko abokin zama wani in ya zauna yana surfe ka sai ce ai ba da mutunci alhali kuma ka masa mutunci da yawa amma saboda wata bukatarsa da yake so bai samu ba don Allah kada mu zamanto 'ya'yan awaki mu gyara halinmu duk yadda kake wani ya taba maka mutunci don Allah kada ka manta yanzu manzon Allah fa nana Khadija tana da kawaye abokananta bayan nana Khadija ta rasu saboda mutuncin da kawayen Khadija suka yi wa Khadija mutuncin da kawayen Khadija suka yi wa shi annabi da gidansa wallahi bai manta ba har bayan shekaru na na Khadija ta rasu idan aka samu wani abin alheri a gidan annabi cewa ake a raba da kawayen Khadija har sai da Aisha ta yi magana ta ce wai meye ne aka damu da kawayen Khadija kawayen Khadija matar da ta riga ta halaka ta mutu kuma sai an zo ana kaza yace eh yace husnul ahadi minal imani mutum ya zama yana da kyakkyawan alkawali an masa mutunci ya kiyaye mutuncin nan yana cikin imani in wani ya taimake ka ko bayan ya mutu ne taimaki yayansa in wani ya maka mutunci ko shi ba kai mai ba yi wa yayansa mutunci zai ji daɗi amma mutum ya zamanto busasshe bai da sani ya kamata ko bature mara addini wallahi ba zai wannan abun ba da haka ka abu ya cire kayansa ya dauka ya ce wallahi ban da komai ce wannan na dauka na bashi shi ko bawon Allah ya karbe yan riguna da aka bashi ya je aka bashi aro ya ce na tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suna ta haduwa da ni faujan faujan jama'a jama'a yahunnuna ni suna ta mun albishir bi taubati Allah ya karbi tubana ya kuluna suna ce da kai suna ce da ni madalla masha Allah litahnika taubatullahi alaik muna maka murna Allah ya karbi tubanka muna maka murna Allah ya karbi tubanka ashe wannan yana nuna idan albin alheri ya samu dan uwanka ka je kai masa murna kai masa fatan alheri don Allah kai lokaci yayi hadisin bai kare ba wani sati sai mu karisa insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah kai mana arziki ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji ya mana afuwa وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته